أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقيقة وتن جماعة الثانية إجرام مزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبوها تدري هدو دار وين دري wanda ya daidai da hudu ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma ga ba'dal maut wanda yau za mu shiga darasi na arba'in da tara wato shine fi anna a'la ma yaqturu 'ala al-bal wato mafi girman abin da zai zo a cikin zuciyar mutum aw yajawwazahu al-aql koko abin da hankali yake iya hararowa su keta da hankali ya tunani min husni sifati almutaqaddima na sifofi tawawa waɗanda aka faɗa duk wani abu da kake magana fal jannatu wa ahluha fawqa zalika aljanna da mutanen aljanna na sama da wannan duk wani abu da zaka yi tunani duk wani abu mai kyau duk wani abu da zaka yi tunani na matsayi ko na wani abu aljanna da yan aljanna suna gaba da wannan shi yasa muke cewa mutum ko me ya mallaka ko menene ya zama a duniya idan ya mutu bai shiga aljanna ba zai manta da wannan matsayin da za a tambaye shi ka taba jin daɗi ko wani abu zai ce bai taba bai addalan zuwa bai ce wallahi bai taba gani ba waɗannan bayanai sun gabata عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زون الله تعالى من الله ثبت غريش ياتي قال الله عز وجل Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a adattu wato li'ibadi salihina ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nayi tanaji ma bayina salihai salihan bayina nayi masu tanaji mazansu da matansu ma la ainun ra'at abinda ido bai taba gani ba kwata kwata ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labari ba wala khatara ala qalbi bashar ko a zuciyar dan adam yayi tunanin abin bai taba ba saboda haka aljanna aljanna ce Allah ka samu na daga cikin aljanna fa qara'u in shi'tum in kuna so ku karanta wannan ayan فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون su ‘yan aljanna waɗanda suke yin abu amma kaga ayan cewa aka yi ta tajafa junubuhum anil mabaji'i jikinsu yana nisanta wuraren kwanciya ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijin su tabaraka wa ta'ala suna masu tsoro suna masu fata kun gani khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma daga cikin abin da aka azurta su da shi suna ciyarwa to shine aka ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum su waɗannan masu yin wannan masu waɗannan sifofin ga sallah ga sadaka ga bauta ga kuma suna fata suna jin tsoro to babu wata rai da ta san abin da aka boye masu in qurrati ayunin wanda ido zai gani ya ji daɗi ranar kiyama wannan duka jaza'an ne bima kanu ya'malun sakamakon abin da suka aikata kenan kaga imani da yake da aiki babin da muke magana can cikin kashiful gumma kenan cewa lallai ai imani yana hada da aiki ba a cewa imani kawai kamar yadda murji'awa suka yi cewa kawai in ka riga kai imani shikenan aikin ka da imani ka zama daidai da jibrilu wai saboda ka imani dole sai an hada da aiki ba zai yi ba imani kaulun ne wa amalun ne wannan ne wa itiqadun doke itiqadu amalun ne itiqadun bil qalbi wa sannan nutukun bil lisan sannan wa amalun bil arkan dole ne a yadda a zuci harshe ya faɗi sannan gabobi su aiki ya fito ko wa an sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu qala shahidtu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam majlisan وصف فيه الجنة حتى انتهى يتي ناتب حلرك ونور زما manzon Allah na nan ni ma ina halarce na taba halartar manzon Allah a wurin wani zama wanda ma wannan zaman manzon Allah ya sifanta aljanna har ya kai ƙarshe tun daga farko thumma qala fi akhir hadithihi sannan a ƙarshen magana bayan ya gama lissafo aljanna Allah ta samu na daga cikin aljanna yace fiha ma la aynu ra'at a ciki akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba jin labari ba wala khatara ala qalbi bashar ko a zuci mutum bai taba tunaninsa ba thumma qra thumma qra hadhihi al-aya sannan sai manzon Allah ya karanta wannan aya tatajafa junubuhum anil madaji wato jikinsu yana nisan ta wurin kwanciya shi yasa na aka kwadaitar da mu ko raka'a ɗaya ce mutum zai samu yayi da dare to ka tashi kai ko da raka'a ɗaya ne kafin gari ya waye kafin alfijir ya fito ya zama na kayi raka'a ko da ɗaya ce sannan bayan kayi ɗayan nan wuturi kenan sai ka ce wannan ka ce sabbuhun quddus ba haka ba subhanal malikil quddus subhanal malikil quddus na ƙarshe ka ce subhanal malikil quddus rabbul mala'ikati wa ruh in ka ga dama sai ka ƙara dunkula tasbihi saboda tasbihi ake so ka yi da yawa wurin sai ka ce subhanallahi adada khalqihi ko subhanallahi wannan rida nafsihi wa subhanallahi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimatihi ko kuma kace subhanallahi adada ma khalaqa fis sama subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi subhanallahi adada ma khalaqa bainahuma subhanallahi adada ma huwa khaliq sai kace Allahu akbar mithla zalika والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك shine ibn al-qayyim yace kai bakandam ya bakandamu ka kandamu ko ina ka kandamu to ka tashi a makare ba sai kai wadan dabaran ba ko ka tsara alhamdulillahi adada ma khalaq Allah sannan alhamdulillahi mil'a ma khalaq Allah alhamdulillahi عدد ما في السماوات والأرض الحمد لله عدد ما أعطاه كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء الحمد لله سبحان الله مثلهن كل wala zari ka gani wannan sai dai sai dai ila ila sai dai ba ila ke zo kai ka ce ka rai ne wata ba to menene wahala ciki wala zari da lazza eh to abin da ka saba ne ko akai wasu dabara aka bin bazin kun yawa aka bin bazin magana duk gadiba cikin ku duba wa bil sayyid a cikin yanzu akwai sabo mai kyau wanda ya kamata mu saya suna ma da bambanci sosai ni yanzu biyu amma yanzu mata ba suna da kala kala ne saboda in ka tara mutane da yawa fa'idar karatu kenan yanzu ranar ladi da muka dauko wani abu makaranta ni nawa ga yadda yace fa'idoji da yawa daga Usaimin na mata ga yadda yace fa'idoji da yawa daga Bimba yanzu jingine shi ma muka muka ce aje na Bimba su kuma sai Allah ya sa muna raye ranar ranar asabar ko da yake muna in Allah ya za mu yi dan yanzu ba muna rayan ba ba ma ge ba matsala muna rayan a kare ku hana to Allah ya taimake mu ba matsala ranar ranar abun da ranar laji na ce ku bari ku kuma sai mu anshi ɗaya kuma na bin ba sun makaranta to a cikin wabil sayyib ne da Allah ya sa suka mai sharhi mai kyau Usaimin ya ce kaza bin ba zai ce kaza duka a ciki a hada biyu to shine sai suka zo suka ce ga wanda yake da daba ko ka tashi kana da lokaci yi wannan bakan damiyan tukunna ka aje to in kana da sauran lokaci sai kai ta ƙara sauran kai ta ƙara sauran kai ta tsuntuwa kana ƙara kai ta tsuntuwa kana ƙara amma in kai wannan ba wanda yake kai tasbihi ran nan in ka samu kai wannan ka kulla ko ina ko daga nan ka tsaya shikenan yau ka tsaran a kayi sa'a ka samu babban abun nan ka ka kulli makulli ne na tasbihi in ka kiyaye ka tsara nan shikenan malam zani sai za a je kawo su fa'ida gare sosai to a rike ranar nan wani daga ta wajen nijar ya ce shi shi gaskiya suna suna jin amma yanzu abin da yake so malam zani na buɗo masa aiki a yi amma yanzu abin da yake so ma in an karanto abun kamar yanzu muka ce sayyidul istighfar to in an yi wai aka karanta haka to yana so da Allah za su rika taimakawa sai su dauki daidai kuma wurin a takarda sai su liƙa da shi saboda za su fi jin sauƙin karantawa ga karatun ga shi'ar saboda nemo inda za ga da aiki ne kana na ce to yanzu mutum ya ce ka ce ka nemi Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar yace wannan ma a nemo shi a dauko mana a liƙa mana mu ji daɗi to hada wannan wannan tazwi to aikin ne da yawa ruwa zuwa ruwa yanzu sun fara yin irin abin nan da za a ce to yanzu an yi sallah sai mutum ya tafi neman abinci to ruwa yanzu zai shiga uku su gaya dole kuma ya tashi da zama kuma biyu har kashi duniya to haka rayuwa take to za ka yanzu ka zo ka ce mutum da ka zo duk sanda ka gadawa ka ce kai kawo ba nauyi to yanzu mutum shi ma nauyi a sai a riga a ɗauko nauyi eh kawai Allah shi ke wani gaba to aka dora mutane abubuwa da yawa wanda yin shi za mu iya yi kawai amma dai wannan din ma yana da kyau za a yi insha Allah abu ku ne ne ma a za mu aka zauna kawai sai a yi a tura musu wataƙila ba shi kaɗai ma ke zuwa haka din ba zo irin wannan to wani littafin ba bai isa hannun mutane ba kamar shi wabilu sayyo amma ana samu sosai to matsalar in ba karatu ake da kai ba kullum kamar da kai ake littafin to na faɗi maganan wanda shi ya ji kawai ya nemo ta a wurin to shi da aiki amma ka ga wanda ake da sun kullum ai sun tare da su ake littafin nan sun san inda aka kana to kuma ga yanzu da ana tura cikin bututun to shine nan saboda haka nan aka ce su ga sunan yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna bauta ma ubangiji suna jin tsoro suna kwadayi wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan kuma suna ciyarwa sai yasa mutum da abin da Allah ya hore masa ka ɗara wani dai in ka tsaya ka kalla wani ya ɗara ka kai kuma ka ɗara wani ka ɗara wani to wanda ka ɗara nan ka kalle shi abinda kake iya kai mai fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin babu wata rai da ta san abinda aka boye masa wanda za su gane su ji daɗi ranar lahira jaza'an bima kanu ya'malu وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل زفر زفر مما في الجنة بدا لزخرف لتزخرف له ما بين خوافق السماوات والأرض ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع أي فبدا أي سواره أي لطمس أي ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم yace inda a ce inda a ce yau wani daga cikin 'yan aljanna a'a law annama yuqillu zufrun da za a ce wani abu wanda ya kasa kai kan akai fa a ce maka yau kumba ko farce amma a Hausa ba suna da bambanci dan dai a gane ne mai kumba daban mai farce daban mai akai fa daban illa iya kawata ila ce kumba sai daidai da akai fa a wani wuri amma dai a Hausa kowa da nashi to ba dai malami ne ce to ba a to wala maka ba za ka ba mai farce da farce akwai mai shi kumba akwai mai shi akaifa akwai mai shi eh kofato akwai mai kofato mhm akwai mai kofato akwai mai tako akwai mai dungu mhm kowa da nashi eh da an tashi aka ce alika muku wala wala garkara wa ki da kai ah akwai mai dungu akwai mai tako akwai mai kofato akwai mai farci akwai mai akaifa akwai mai kumba kowa da nashi to ga jingina mu kowa nashi to amma yanzu ba da kashi zamu ba kawai dai yanzu a ce da dai abu zai kan akaifa da za a ce daidai da kan akaifa ko abin da bai kai kan akaifa ba na aljanna da za ta dauko shi ya bayyana a duniya la tazakhrafa lahu ma bayna khawatiqis samawati wal ardh to da duk abin da ke sammai tsakanin sammai da ƙasa sasannin su da zai haske saboda wannan abin da bai kai akai ba in daga aljanna yake hasken shi zai haske abin da ke tsakanin sama da ƙasa abin da bai kai akai fa ba ka gan shi kan ko ai qadaru ma yastaqillu bi hamlihi zukrun abin da akai fa ba za ta iya dauka ba wa yahmilu alaiha ta dauke shi aka aka akai fa wannan yana nan cikin tuhfatul awariya in kana so awari a duda abin nan ba ai sasannin sama shine ne ta atrafuha wa jawanibiha wallahu a'lam shine kawafif da aka ce na can sasannin sammai gaba daya za su yi kwalliya su yi ado saboda wannan hasken walau anna rajulan min ahli jannati tsala ai fa bada siwarahu da za a ce dan aljanna guda ɗaya leko sai abin da ya sa a hannu mundayen da ke hannun shi in agogo ne in sarku abin nan ne da ya daura na ya nada hannu suwa waɗannan mundaye dan yan aljanna a aljanna har maza suna da abubuwan su na hannu da za su rika sa masu tsalli wanda suna na zinariya ne ko na azurfa wanda za su yi ado da shi to da wannan abun nashi zai leko shi bai leko ba in shi ya leko ai zai bisa ko ina amma wannan abun na hannun shi dauke shi kamar agogo nashi na aljanna to da zai leko da agogon kawai to gaba ɗaya wannan zai bishe hasken sama gaba ɗaya kamar yadda rana ke fatar da taurari yanzu akwai taurari a sama in rana ta hudo yaya kamar yanzu kai ne ka haska fitila ta mota ko ko ka haska fitila ta waya sai aka haska fitilan mota wa zai danna wani to kai kuma mai mota sai ka haska fitilar ka sai rana ta fito tsakiya yaya hasken fitilar ka to na mhm to tabbatar da su ko to kaji ma to kaji ma shine da ai da ranan ma dama taurarin na nan ranar ce tabbatar da su rana na bacca ba ga taurarin nan kazan su ita tabbatar da su haskenta ne batar da su to da haka dan aljanna zai leko da abun hannun shi to sai ya batar da abun da ke cikin doron samaniya gaban nan kasa gaba daya kaga ko wannan ya ka gani amma wannan kenan wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wato annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce qilu sauti ahadikum fil jannati wato wuri in an ce kidi shine gwargwado gwargwadon wurin da ɗayan ku zai aje bulala a aljanna bulalan koran doki wannan yar sande ta kora doki gwargwadon inda ɗayan ku zai aje ta a aljanna khairun min ad-dunya ai wato wa ma fiha wa mithlaha ma'aha kuji to ya fi duk duniya da abin da ke cikin duniya a linka ta kuma da linki wannan wurin aje bulala kai ko malam da mun gane wannan ai a ne aljanna a ce ma wurin sagala bulala wannan filin da bulala ta tsare na ajewa inda za a dauko shi a ce ka saye da duniya da abin da ke cikin talunki to biyu ba ka iya sayen wannan wurin to yau a ce ma mutum yana da gidan da ka duba gida a ce gida ne ma gaba ɗaya wurin ko gida ɗaya ka ce mutum yake da shi balle na aljanna wali man khafa maqama rabbih jannatan aljannan biyu gida biyu ne wali qabu qawsi ahadikum inda ɗayan ku zai aje bakansa wurin sagala baka shi ma ka dai sai inda ake sagala baka in kana da shi aka sagala a ɗaki kaga inda yake tsayawa to wurin sagala baka da ɗayan ku zai sagala baka min aljannati khairun min ad-dunya wa mithlaha ma'aha ya fi duk duniya da abin da ke ciki a lunka wala nasifin ra'atun min aljannati kai abinda mace ke khimar wanda mace ke sanyowa akai ya tsaya iya wuyan nan ya rufe kai kawai saboda ya rufe kai wannan in an dauko shi khairun min ad-dunya wa mithlaha ma'aha ya fi duk duniya da alinka ko biyu wannan dan khimar din da mata za su fa kai to kage mallan ya kaga kayan su wannan dan nakan ya fi duniya da irin da gaskiya malam Allah ka taimake mu mu gane abin nan saboda mu nemi gidan nan haikan da iya abin da zamu iya yi bin nafsi wan nafi da ran mu da duk wani abu mai tsada mu bada shi saboda samun wancan wuri dan nan ne akai kasuwancin da za a ci ba hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum wannan shine kasuwancin da zai kare mutum daga azabar wuta Allah ka taimake mu mu fahimce shi to haka wannan shine qultu ya aba huraira man nasifu me ake nufi da an ce nasif din nan qala al khimar shine abinda ake rufe kai wanda mata ke sawa ya rufe musu nan ya kai shine khimar shine an nasif to wannan yafi duk duniya a linka ta wa fi riwaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت في الجنة yace kaga wurin da za a je bulala a aljanna khairun min ad-dunya wa ma fiha ya fi duk duniya da abin da ke cikin ta iqra'u in shi'tum in kuna so ku karanta wannan aya fa man zuhziha anin nar duk wanda aka nisantar da shi daga wuta ranar lahira wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan ya rabauta Allah ka samu rabauta wal hayatud dunya jama'a ku bi rayuwar duniya ba komai bace fa illa mata'ul ghurur fa sai dan jin dadi ne mai ruɗi. kawai zai ruɗi mutum ne ba da gaske bane kamar mafarkin mai jin yunwa haka ibnu al-qayyim yace mai tsayi kamar abun nan ba kamar ulmu ne na mai bacci mai bacci ne yana jin yunwa yunwa ta kama shi yunwa ta kama shi sai ya kwat har dai bacci ya kama shi yana kwanta kan abun nan sai a baccin nan yayin mafarki yanzu gashi nan an bashi kuɗi kasan guda yana kirgawa yana jiran zai bada a tsawo abinci a kawo kaza a tsawo a kawo kaza a kawo kaza a gidan shi zai cika da abinci amma an dafa an ce mai bismillah da aka ce bismillah nan sai ya farka ya gashi mafarki yayi kamar haka duniya take ka ruɗe ka baka san cewa kamar mafarki bane ba da gaske bane abun kawai kamar abun da ka gani a mafarki sai da ka farka mafarki ka gashi ba haka bane ya za ka ji ga yun wannan ta sakai da ya mafarkin ya ji wannan daɗi ya ka an ci abincin ma wataƙila ma har an so an gama cin abincin an ci an koshi sai farka daga rayuwar shi sai mafarki ya ji yunwa ko ta ƙaru to kamar haka duniya take ka ruɗi mutum wa fi riwaya قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة wurin da za a aje bulala a aljanna khairun min ad-dunya ay khairun mimma bayna as-sama'i wal ardi ya fi abun da ke tsakanin sama da ƙasa gaba daya an gane waɗannan kusan wasu an yi maganganun sai sai dai tsarewan ne aiki wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala Abdullahi dan Abbas ya ce laisa fil jannati shay'un mimma fid dunya illa al asma'u babu abun da ke cikin aljanna wanda yake irin na duniya sai dai sunayen kawai sunan ne idan ka ji an ce ayaba aka ce ka san ayaba anan to can ma aka ce ma ayaba suna kawai suka hada in ka ji za ka ga ba wanda ka sani ba ce haka nan an ce ma lemu ko an ce ma duk wannan san me ma shi to duk abin da ka gani a nan duniya babu shi a aljanna sai dai suna irin nashi amma in an zo ba shi bane na gaya maku ran nan cewa saboda rai ita abin da baka sani ba ɗabi'a ta annufur idan baka san abu ba sai ka ji kana gudun shi kana baya baya da shi amma in wanda ka sani ne sai ka zo wurin shi gab nan da nan ka zo saboda ka saba da shi to saboda mun san sunayen an ce sunayen muka ji sunayen mu ce a to ai ko abin da muka sani ne mu matsa kawai sai mun je mu ga ina shi ba shi bane ya fito ridwanullahi tabaraka wa ta'ala akbaru mimma ata ahli aljanna wato yarda Allah tabaraka wa ta'ala samun yarda Allah ta fi abin da aka ba yan aljanna gaba daya duk wani abu da mutum ya samu a aljanna to abin da ya fi girma shine samun yarda Allah Allah ka yarda da mu ga abin da za a yi kuma a yadda da mutum ba a yi kuma mu maimaita mu maimaita mu maimaita shi dan sai mantar da mu an ce idan safiya ta yi ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammad sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula ka fadi so uku da safi ka fadi so uku da yamma aka ce wanda ke fadin wannan so uku da yamma so uku da safi Allah ya wajabta ma kanshi zai yarda da shi ranar kiyama to amma yau duk mun yi shine masifa kuma ba yau muka fara ji ba shi shaydan zai koma ne ya kare mu sai sa ibnu qayyim yace a cikin tariqar hijira kai nashi yake cewa ibnu qayyim ai shaydan ya fi muni ya fi cutar dan adam fiye da mai fashi da makami da zai kare ka hanya kwace ma komi yace saboda shi shaydan zai tsaya ne ko dai kwace ma imani koko duk abin da ya sani wanda zai daga imanin nan ko zai ma dalilin ka samu wani arziki na duniya da na lahira ya kare ma shi to kaga yanzu inda mun gane da a ce yau ka ka zo ka ka kasa cewa raditu billahi rabban so uku a rana baka fadi ba da safe baka fadi ba karanci da a ce kana da miliyan shida a sace su ya fi sauki akan asara fadin wannan da baka yi ba malam sani ba ba tare to arhai wata arha da aka yi da kai kullum yanzu rubuta shi kake to su ke ne suka wani aiki kuma ka baki na baya to yanzu sai kai yanzu kana da miliyan shida malam sani ka je gida yanzu ka tara ba su nan yaya na sha Allah baka ji abin da ka ce ba ya wa ba tare ba tare da shi ina ba ji abin da ka ce ba ya Allah ya عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة دين الجنة كشجاء الجنة يقول الله عز وجل في الله يتيمته hal tashtahuna shay'an fa azidakum dan aljanna ka Allah ka samu na daga cikin da za a yi ma wannan kira muna ciki malam mu ji an zo an ce dan aljanna mu san muna ciki ya rabbana Allah ka taimake mu kawai mu ji an zo an yi wannan kira kuma muna ciki ai magana dadi ya kare a ce ya yan aljanna shin kuna sha'awan wani abu in ƙara maku akwai wata bukata a ƙaro to a yau ko a gidanka ne ka ci abinci ka ci abinci iyalinka ta leko ta ce baban zuwa ne ko a karo ma ne ya za ka ji ko ba za ka kara ba ka ce ashe dai ana so da gidan da ko yau ashe dai an yanzu gidan nan da dan saura ana kauna ta amma ba la aka wurga ba da shi ta ba ka ga ba ya kati da da'i kati ba ka ci ba ba ka dai dai abin da kadi ba ka rufe ka tashi ba su ba san me ka ci ba saura ka da kore ka daga gidan wala ita ai mutum ba abin da yake so kaman yaga an damu da shi a kula da shi in ana jin haushin ka yanzu a gida yara masu zuwa in tana shiri da kai in ka aka ji motsin ka ita za ta fada cewa ka baban sai ta taso daga nan kowa zai taso amma in tana jin haushin ka sai ta banza da kai a ce baba ya dawo sai sosai ne to kaga wannan fadan da sai wani ma ba zai je ba da dalilin wannan dan bai san me zai biyo baya ba shi ma in yaje sai to sai ne dan baban ku ya dawo sai ne abin sai ne ku je ga ta to sai ne daga nan kaga wanda ya matsa sai dundu kamar da kaga haka da kai ba kawai shi je daki ka ce to shi je na gidan da zai ba su so da bari ka gani to saura ka da kore ka to saura ka kaga shi kenan to yau balle a ce ma Allah da kanshi ya ce dan aljanna kuna sha'awar wani abu in ƙara maku fa yaquluna rabbana wama fawqa ma ataitana ya Allah menene saman abin da ka bamu ai ba wani abu saman wanda ka bamu qala fa yaqulu ridwani akbar yace yarda ta ita ce tafi komi in yadda da ku ya ta aljanna Allah ka sa muna ciki khuludu ahli aljannati fiha wannan shi muke so dan aljanna za su dawwama cikin aljanna Allah ka sa mu cikin aljanna wa ahlun nari fiha kuma dan wuta za su dawwama ciki Allah ka sa ba mu cikin nan wa ma jaa fi zabahil maut da abin da yazo akan ita ma mutuwa za a yanka ta shikenan an gama mutuwa ita ake yi mutuwa to mutuwan mata mutu kaga daga nan mutu ya san ba saura mutu in yana aljanna sai murna in yana wuta Allah tsare mu qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani sannan suka yi aiki na kwarai la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora mare sai abin da take iyawa duk abin da aka ce ayi to rai tana iyawa wadanda suka yi haka nan ulaika ashabul janna waɗannan su ne abokan aljanna in sun shiga sun zama abokai suna nan tare ko ina hum fiha khalidu za su dawwama ciki har abada ba maganan fita ba a je wani wuri ba kul har abada ga ba tsufa ga ba rashin lafiya ga ba mutuwa wa qala subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala yace nan ne ba mu so wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu suka yi girman kai game da ayoyin nan su kuma ulaika ashabun nar waɗannan su ne abokan wuta hum fiha khalidun su ma za su dawwama ciki har abada Allah ka kare mu duka waɗannan ayoyi suna cikin suratul a'raf wannan ta farko aya ta 42 waccan ko da aka faɗi aya ta 36 Allah mu ce roƙo ya tsare mu wal ayatu fi hadha al ma'na kathiratun ayoyi akan wannan ma'ana da ke nuna ‘yan aljanna za su dawama a cikin aljanna ‘yan wuta su dawama a cikin wuta waɗannan ayoyi suna da yawa nas'alullaha ta'ala aljanna nas'alullaha ta'ala aljanna nas'alullaha ta'ala aljanna wa nastajiru bihi minan nar wa nastajiru bihi minan nar wa nastajiru bihi minan nar amin ya rabbal alamin wannan malami mana wannan وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن عن سامو دقى معاذ بن جبل مزوى الله صلى الله عليه وسلم يتورى كذوى يمن ولما قدم عليهم قال يا عندي جور سيتي يا أيها الناس يتياكم متاني إني رسول رسول الله إليكم ni dan sako ne kuma dan sakon na manzon Allah zuwa gare ku tukhbirukum manzo Allah yana ba ku labari annal maradda ila Allah sani gaba ɗaya makoma wurin Allah ne kowa zai mutu kuma kowa zai koma wurin Allah sannan bayan haka nan koma wannan in an koma ba haka nan ba za a bambanta ila jannatin aw ila nar wasu za a ware ko dai mutum yana cikin yan aljanna ko yana wuta sai sa magabata in sun zo suke magana in sun ga za su mutu sai ta yau sai dai samu da la haula lana wala quwwata lana illa billah domin yau za mu fuskanci wurin Allah ko dai mu tafi zuwa gidan aljanna ko kuma mu tafi zuwa gidan wuta Allah ka tsare mu sannan kuludun bila maut idan an shiga aljannan nan ko an shiga wuta to za a dawwama ciki ba mutuwa wa iqama bila za'min sannan kuma ana nan zama na dindindin ba ranan da za a tafi wani wuri a ce a je a dawo ba maganan a ƙara dawowa duniya ba maganan bayan lahira a ce akwai wata wani wuri da za a kuma ƙara yin wata rayuwa nan ne za a dawwama ba tafiya ba zuwa wani wuri ya fito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ce man yadkhulha yan'am wala yab'ath wanda duk ya shiga aljanna to zai dinga shan ni'ima ne yana jin dadi ba maganan bakin ciki ko damuwa wa yakhludu ay la yamutu wala tubli siyabuhu wala yafni shababuhu sannan kuma mutum zai dawwama ciki la yamutu ba zai mutu ba wala tubli siyabuhu kayansa ba ta tsufa wala yafni shababuhu sannan kuruciya ba ta karewa Allah ka sa mu cikin aljanna وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن سموا حديث لك أبو سعيد الخدري لشيد أبو هريرة ذكر الله تعالى مسير ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله يأتي إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا أن الجنة سكشق الجنة ينادي مناد ونما يتسمى شيلا زي شيلا يتي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا فيها وأتو فلا تسقموا fala tasqamu abadan haka ne wato ku yanzu ɗan aljanna kun samu za ku zaman ku lafiya kullum kuna da lafiya babu ciwo a aljanna wa inna lakum an tahayu fala tamutu abadan kuma za ku rayu ba za ku mutu ba abada anan ne ake rashin lafiya har da muka karanta cewa wanda ya rashin lafiya na kwana uku kafin ya mutu to za a kankare mai zunubansa ya koba kamar yadda mamansa ta haife shi so da aka rashin lafiya ake so wani lokaci mutum in dai har rayuwar shi ta zo ƙarshe to akan so ya ɗanyi rashin lafiya kafin ya mutu saboda karanci ya kwana uku kada ya wuce da yawa kuma yadda zai tagayyara a arika neman taimako za ka yi shi asibiti waje ya samu kwana uku kawai a ji ka wuce shikenan ka huta ya samu ce da Allah kada ya jarrabi mutum da cewa ya zo zai mutu kuma ga mutuwa zai yi rashin lafiyan da har sai an ci a tara kuɗi a kai shi asibiti Allah kada ka jarrabe ni da wannan mutum sun zai rashin lafiya shi kwana biyu kwana uku kawai sai dai a ji cewa ya mutu wataƙila ba mutu ya sa a yi mutu ran juma'a shi ke nan da daddare ko ran jiran juma'a ko ran juma'a hamala kawai kafin wasu su ji kawai an kai shi makabarta shi ke nan ba a nemi taimako ba nemi taimako a ta samun naira goma goma za ka yi kafin ana neman miliyoyin kuɗi ana neman ana samun naira goma goma wani ma ya dawo ya ce sai da muka gaya mai a tuntuni ya nemi kuɗi ya ƙi to kage daga nan masifa ta zo wani ko sai da kai shi asibitin aka hada kudi aka kai shi asibitin aka je kudin ba su kai ba har ya kai fa asibitin aka dawo aka ce to an je wani da ya je asibitin nan kuɗin nan ba su isa ba aka kasa haɗa kuɗin har ya dawo ba an kasa waɗancan yaji kai ka san shi sai dawo waye an riga an kai can amma a haɗa kuɗin da za a ƙara sa su cika wancan balance ɗin da ake nema wallahi aka sungumo shi aka dawo da shi to kai irin wannan jarabawa kwana uku kayi shikenan kai addu'a ana karba addu'a mara lafiya duk ta zama karanta kai ta addu'a lokacin Allah baka husnul khatima wadanda kuma ka bari baya ka basurin Allah shikenan ka huta tunda ana karba addu'a ka to me matsala to zaka wannan shine to zaka shine nan a ce babu ku ta ku ta lafiya wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abadan kuma nan za ku ta kuruciya a kuruciyar ku za ku tsaya ba tsufa balle mutum ya duddige wa inna lakum an tan'amu fala ay tab'atu abadan za ku dinga jin dadi ne babu wata damuwa da za ta same ku fadalika qawluhu azza wa jalla wannan shine magana Allah da aka ce wa nudu an tilkumul janna urismuha bima kuntum ta'malun haka za a kira yan aljanna ce to yan aljanna ga aljannan nan da ake gaya muku an gadar da ku ita yau kun same ta saboda haka a wannan bima kuntum ta'malun abinda kuka aikata a ina fa za a kwana da ake so a sauka ma yau yau sai an sauka kana ganin gobe a yi tafsiri in dawo a yau ka za zo ga wala ba yau ka mun saba yau ura ba hayya yau sai an sauka an gama to wani ni khilafu yau bayan abun baya ku ta budowa ku gani kuna nan mun gama mun gama shi daga yau na zo da ni yau an ga gobe qur'ani za a yi kowa ya dawo da littafin an gama wanda ya gaji ya tafi gida kai kalkada da ke an gama ba ta sai da zaka yi a to sai da gida ana da sauri a sauka an gama yanzu ne fa takwas sai da minti biyar kuma jiya sai da muka kai da rabi wajen tara yau ba za a kai ba ma ku bari ku gani ai karatun maimai ne kuma ni ma yau sauri nike ba ku ji ba na tsayawa ba na zo da niyyar sauka ne yau eh ako azina ayan riga ka ji da danne ko Allah ka riga ina kawai kowa ya budo ga saura nawa amma kuna nan ina wanda ya gaji in tsaya minti biyar ya kai get yau zai an sauka kowa ya gyara zaba ga ruwa can wanda zai sha ruwa ya zo ya sha ruwa wanda zai alwala ya zai yi wa alwala shi ku bari ma mu tafi kawai kada in ƙara bata lokaci wannan shine aka ce fa yaqul so muke gobe kawai mun dawo da qur'anin mu kawai mu cigaba da tafsiri shikenan an gama wannan ya ka abin da za a kenan in kuma in bashi ku karasa da kanku dai an gama yau ko sai a irin nan da ne bai fasuran nan dan na kai karshe ko na ban masa sauran na ce sauran na ku gama ku gama sauran kai da kanku abin da an iya mun taba karanta kuma littafin shi ma to وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملا za a zo da mutuwa ranar kiyama kamar irin rago din nan in ce mai kiba mai kaho za a zo da shi fa yunadi munadin sai mai shela ya shela ya ce ya ahlal janna fa yashra abuna fa yashra ibuna kalma ce ba kuwa shi yasa wa yanzuruna fa yashra ibuna innan ga ta can kasa su leko ne za su leko in an ce yashra ibbu shine mutun ya leko inda zai dago kai kaman ta katanga kaga in mutun zai zo ba sai haka da wuya ba har ya daddage to shine fa yashra ibuna shine kalma fa yashra ibbu shine sai su leko sai ce ya'yan aljanna fa yashra ibuna sai su fa yashra ibuna sai su leko wa yanzuruna su kalla menene fa yaqulu hal ta'rifuna hada sai a ce masa kun san wannan da aka aje a fa yaquluna na'am sai su ce eh hada al-maut wannan ita ce mutuwa gata nan wa kulluhum qad ra'ahu kowa ya ganta gata nan thumma yunadi munadin sai mai kira ya kara kira ta ya ahlan nar ya yan wuta su ma su ansa ga masifan azaba fa yashra'ibuna su ma su leko wa yanzuruna sai su ma su kalla fa yaqulu hal ta'rifuna hada kun san ko menene wannan fa yaquluna na'am su ce mun sani hada al-maut wannan ita ce mutuwa wa kulluhum qad ra'ahu kowa ya gani yana gani a idanunsa kuru-kuru ba labari zai ji ba a ce shi bayanan aka yi fa yuzbahu sai a yanka mutuwar ita ma ثم يقول يا أهل الجنة سيني شيلن من يسنر ينزي يا أن الجنة خلود بلا موت كدومة شن الجنة با متوى هر أبدا الله كتابنا دقى شوان لذا أجيب حقا يجويا وجن أموتا الله سابا متوى يشي ويا أهل النار يا كو أموتا خلود بلا موت كوما كدومة شكي با متوى ثم قرأ سمع النبي كرنت ونن أي آية تشي وأنذرهم يوم الحسرة كيما متاني غرغدي game da ranan bakin ciki ranan da za a yi bakin ciki domin dan mutai ga ga wannan ga abu yana gani malam babu ai wannan rana ranan bakin ciki ce Allah kada ka jarrabe mu da wannan bakin ciki in muna ma daga ciki Allah ka goge sunan mu ka dawo da mu cikin masu farin cikin nan dan kai mai iko ne akan komi iz qudiya al-amru yayin da za a hukunta al'amari a ce ga ɗan wuta ga aljanna kowa wannan dawwama wannan dawwama wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun ana magana mutane suna cikin shagala ba su imani ba an bayyana musu ga gaskiya ba su ji ba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu na wa ashara bi yadihi ila ad-dunya yayi nuni zuwa ga kai zuwa ga duniya suna nan kenan suna cikin wannan shagala wannan kenan ke nuna matsalar duniya duniya ga ta wuri dan kaɗan gafla ɗin ita ce wannan suna cikin gafala wannan gidan shine gidan gafalan wannan gidan duniya suna cikin wannan gidan na gafala وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامه ذا ازود متوى ranar tashin alkiyama ويوقف على الصراط سيعيد كاك الصراط ويقال يا أهل الجنة سيأتي أم الجنة كليقو فيطلعون سيأتي الجنة كليقو خائفين وجلين سنة جن صورو أن يخرجوا من مكانهم سنة صورا كودي ذا أتي كفتدك جلن الجنة ليقو سنة جن صورو suna tsoro kada a ce su fita daga inda suke allazi hum fihi wanda suke ciki thumma yuqalu ya ahlan nar a ce ya ƴan wuta fa yatsali'una ai mustabshirina farihina kun ga can ko dan aljanna da aka kira su tunda suna cikin aljanna ya zan ce turanci already nake so in ce kuma ba hausa nake so in eh suna cikin aljanna kafin nan ko su riga sun eh da amma suna cikin aljanna eh eh suna cikin aljanna kafin abin a kira su to yanzu da suka ji an kira su aka ce ya ahlal janna sai su ji tsoron ko dai an canza shawara ne za su fitar da su sai su leko amma a cikin tsoro suna firgita da tsoro su ko ƴan wuta suna ciki suna shan azaba da suka ji an ce ya ahlan nar sai su leko su kuma suna murna suna farin ciki ko fitar da su za a yi daga wuta ƴan aljanna na tsoron barin ni'ima su ko waɗannan na murna za su baro azaba kowa haka zai ji ai wannan kira saboda haka sai su leko su ma suna tsammanin za a fitar da su daga inda suke fa yuqalu hal ta'rifuna hadha ko kun san wannan ko wane ne qalu na'am hadha al-maut su ce wannan mutuwa ce qala fa yu'maru bihi fa yurbahu ala sirat ta ba da umarni a yanka ta kan sirati thumma yuqalu lil fariqaini kilahuma sai a ce ma bangaren biyu yan aljanna da yan wuta sai a fara da ‘yan aljanna a ce khuludun fi ma tajiduna la mautun fiha abadan ku dawwama cikin abin da kuka samu ‘yan aljanna abin da suka samu menene aljanna ‘yan wuta abin da suka samu wuta Allah ka tsare ni sai a ce to kowa ya dawwama cikin abin da ya samu ba fita har abada an zo kenan shine dindindin Allah ka sa ba mu cikin an wuta وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامه كانه كبش املا za a zo da mutuwa ranar kiyama kai ka ce wani rago ne firkeke mai kiba fa yuqafu bainal jannati wan nar a zo da shi gaba tsakanin wuta da aljanna thumma yunadi munadin ya ahlal janna ya ayyuhal aljanna fa yaquluna labbaika rabbana fi amsa wa ya ubangiji قال فيقال هل تعرفون هذا كنتم ونن فيقولون نعم ربنا هذا الموت في حق من سنة ونن يتشي متوى ثم ينادي مناد سنة ونن يشي لا يا أهل النار سوكو أتي يا يموتا fa yaquluna labbaika rabbana su ma su amsa yau akwai ladabi da can da suke maganganun banza a nan duniya yau ladabi kun ji su ma labbaika rabbana da ko da aka ce su bi ba su bi ba amma yau sun ga wahala qala fa yuqalu hal ta'rifuna hada kun san menene wannan fa yaquluna na'am rabbana kun gani da ladabi ko ha hada al maut wannan ita ce mutuwa fayurbahu kama turbahu shatu sai a yanka kamar yadda ake yanka rago ko akuya fayamanu haula'i waɗancan yan aljanna sai su samu aminci sun san yanzu inda suke ciki ba fita kuma ba mutuwa wa yanqatu raja'a haula'i su ko yan wuta duk fatar da suke yi na za azaba za ta tsaya ko akwai mutuwa ko akwai wani abu kuma sai su tsebe tsammani su shikenan magana ta kare an shiga uku sai kuka Allah ka tsare mu وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار أهل الجنة إلى الجنة دجن الجنة تشجع الجنة كنا ندك سمي أكي وأهل النار النار يوم إلى النار يوم تسكت توتا جيء بالموت سأزود متوى حتى يجعل بين الجنة والنار har akan ya ta tsakanin aljanna da wuta thumma yuzbahu sannan a yanka ta thumma yunadi munadin sannan mai shela ya shela ya ahlal jannati la maut ya an aljanna ba sauran mutuwa wa ya ahlan nar ya ahlan nar la maut ya an wuta kuma ba sauran mutuwa fayazdadu ahlul jannati farhan ai ila farhim sai yan aljanna su ƙara murna saman murnan da suke da ita yan aljanna yanzu su ƙara murna su ta jin daɗi su rungumi juna ran nan ne ranar murna ba ta ƙarshe wa yazadu ahlun nar huznan ila huznihim su ko ɗan wuta su ƙara bakin ciki akan bakin cikin su Allah ka tsare mu wa fi riwayatin anhu radiyallahu anhu qala inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce yudkhilullahu ahlal jannati aljannata Allah zai shigar da ƴan aljanna cikin aljanna wa yudkhilu ahlan nari nara ya shigar da ƴan wuta su kuma cikin wuta ثم يقوم مؤذن بينهم sannan wani mai shela tsakanin su sai tashi yace fa yaqul ya ahla aljannati la maut yace ya ayyuhal aljanna ba maganan mutuwa ba za ku mutu ba Allah ka sa mu cikin yan aljanna ya ahla an-nar la maut sannan kuma ya ku yan wuta kuma ba mutuwa kullun khalidun fi ma huwa fihi kowa zai dawoma cikin abin da yake ciki Allah ka tsare mu ku fa yawaita irin wannan addu'a nan mu kai duk inda muke cewa Allah ka tsare mun nan ko Allah ka bamu kowa ya riga kokari ta cewa amin kun ga yau fa daren juma'a ne dare ne mai daraja saboda haka kuka ji an ce in ma mutum ya mutu ciki ya yi shahada yana da gayatu ahammiya so ake tun daga bayan isha'in nan duk motsin da za ka yi ka yi wani abu ko kai addu'a ko kai salatin manzon Allah kai addu'a kai salatin manzon Allah in bacci ya dauke ka bacci ya dauke ka kana farkawa yi kokari yi salati yi addu'a yi salati yi addu'a har gobe da safe har asuba har zuwa juma'a har ka tafi juma'a ka je masallaci kai kai kai kai waɗannan ranakun nan dai kun ji maganar da muke akan su jiya juma'a ba karamin abu bace to daren ta ma haka in mutum ya mutu yanzu nan ya mutu daren juma'a ne ya gama samun alkhairi sai musulmi ne kada wani fasto ya ji daga can yake kawo shi ma ka ga yanzu suna sai halau ba wani lafiya ina lafiya in shiga bala'i kai musulunci ba mutum mai musulunci ba ya ma magana aksaru ahlil jannati min al-fuqara yawan yan aljanna mafi yawan yan aljanna fakirai ne wanda ake ganin su nan ba kowa ba sun bi Allah sun yi imani sun bi Allah sun bi abin da aka ce to a can ka babban wuri kada mutum ya zo ya zama fakiri biyu shi dan ya gabe da kokobo a nan kuma ya ki bin Allah ya ki sallah ya ki yin azumi ya ki yin asham ya ki yin komai sannan in an magana ce mu ne na farko aljanna a ina gidan ku ne shi ko mai kuɗin ya zo ga shi da kuɗi ga shi ya yi sadaka ya yi sallah da tarawih da shi ga azumin alhamis da ranar litinin ga azumin ayyamul bidi ya gama da azumin ya sai abinci ya raba wa mutane ya yi sadaka ya wuce umra raka'a biyu idan mutum ya je ya yi ta a harami in kana nan garin sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da wata shida sannan ka kamo raka'a biyun da ya yi to kuma shi ya fi ka da nan ka zo ka ce ko kuma kullum sai ka raka'a sha biyu baka yi fashi ba har waɗannan shekaru da za ka yi ka kamo shi na in ba hauka ba shi mutum bai da kokobo kuma ya yin ya yin azumi ya yin na zai zo na a cinye to da shi masu azumi kai gaskiya shi dai ina ji to kai ba kai azumi ba kuma ba kai ke ka abu da ma a ce yau ba kai azumi ba kana da wata chronic ulcer in ba ta ƙarya ba dan wani chronic ƙarya ne ba wani kana da chronic ulcer da ta hana ka azumi to ba sai ka rika samo abinci kai kuma ka kawo masu azumi su ci ba a baka ladan su to kai baka yi azumi ba ka yin azumi lafiyar ka lau kullun gandai kuma zan na zo wani shi yayi azumin kuma ya dafo abinci ya kawo wasu zo su taru suna ci kai kuma ka shige a tagar tsara da kai god abun nan wala zali eh ina ba sa ba to wallahi na ga masu kuɗi da bauta shi wallahi zai zama wani lokaci dole ma ka tashi da daddare ko raka bi kai ka ce mai kuɗi shi ya zo ga kuɗi ga yayi sadaka ga yayi abu yayi bauta nan in ka je nan yake da alheri ta a can in ka je can ka ji alheri in ka je can gashi kuma yana yin na jiki yana azumi yana sallah yana sallah da sallar tare kuke karatu tare kuke wane duk tare kuke kuma ya zo ya tafi ya bakku ya tafi azumi yayi ya sai abinci ya kai garin su ya raba ya raba a garin da yake ya raba ya wasu ya ba su kuɗi wasu ya ba su abincin har ya hada da kuɗi ya yi wasu dinki ku duba fa duk wannan abin ya sai musu kaya ya sai musu abubuwa ya rarraba bayan duk ya gama wannan rabe-raben kuma sai ƙara barin wasu kuɗi kuma ya ce in baya nan kuma a yi kaza a yi kaza a yi kaza shi kuma ya wuce ya tafi umra ya je can kuma ya shiga itikafi kwana goma nan ya cinye su a harami ai sallah 24 da shi ai da uku da shi raka'a goma farko raka'a goma sha uku banda shi wanda zai ta kare ga karatun qur'ani wani a cikin kwana goma nan sai ya sauka sau a wuri wanda yake karanta to kuma mun ce raka'a biyun shi idan yayi a can kai da ke nan garin in yayi raka'a biyu shi a masallacin harami ya yi raka'a biyu kai kuma in kullum za ka yi raka'a goma sha biyu sai ka shekara ɗari biyu da talatin da wata uku sannan ka kamo raka'a biyu shi kuma kullum sai ka raka'a sha biyu to ya za ka yi ka kamo shi in ma ka a sallah fa aka yi magana kawai banda sauran abubuwan da zai a can wani yana da kuɗin har a can sai ya ciyar da wasu idan ya haɗu da wani kawai sai ce ah kai ma ka zo kai ma ka zo sai ce to wani gani ka san Saudiya yadda take eh ko sakamakon zo ka gari ya fa ya baka ko baka dala sai baka dala 100 to wanda ya baka dala 100 a Makka in a in a aljanna aka bashi dama in ya ganka wallahi zai iya fanka in a nan duniya ne duk abin da ka san zai iya yi in ya ganka a wuri in kana bukatar mako zai in dai baka dala 100 a can to kuma zai je babba mutane ma da yawa to sannan mutum sai ya zo ce wai shi fakiri ai fakirin in ba isa ba sai an zama biyu amma baka da shi ka san baka da shi sai ka zauna kai ma kai kwanto ni kake iya yi kai yanzu azumi ya zo baka da kuɗi ni kake iya yi zaka iya sallah zaka iya yin azumi zaka iya yin tasbihi zaka iya yin tahmidi zaka iya karanta qur'ani zaka iya kuka ma saboda ka zauna kai karatu kai tilawa kai tasbihi kai tahmidi kai maganganu masu kyau kai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar gurgurdan iyaka kai ma ka tattare naka amma kai azumin ya gama ka samu wani wuri kai kai shin fuda kana ta bacci sai da gwalgwalo in kana in kana farke sharri in kana bacci a sharru to ya gani to haka ba haka bane wannan yana da kyau mun lura da waɗannan abubuwan عن عمران بن حسين عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ناليك على الجنة سينجم في يوم وأن تسكي تلكاواني وطلعت في النار ناليك وتا فرأيت أكثر أهلها النساء نجم في يوم وأن تسكي ما تاني فكم ني ما تقول كنجي saura ka sai mutum ya ta kokari to me yasa wancan matan suka je can me zai sa mu ba za mu je can ba sai mu ta kiyayewa tamla'ul janna bid-du'afa wal masakin min al-muslimin aljanna za ta fika bid-du'afa wal masakin da masu rauni da miskinai daga cikin musulmai mun yi shi baya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتجت النار والجنة wuta da aljanna sun yi magana su kowa ya kawo hujjoji da dalilai fa qalat hadhihi yadkhulu lil jabbaruna wal mutakabbiruna ita wuta sai ta ce ita wanda za su shiga cikin ta masu saurin kai ne masu girman kai wa qalat hadhihi yadkhuluni du'afa wal masakin ni ko ba su rauni da miskinai ne za su shige ni fa qala Allahu azza wa jalla li hadhihi sai Allah ya ce ma wuta kenan anti azabi ke azaba ta ce wa azibu biki man asha'u ina azabtar da wanda naga dama ne da ke wa rubbama qala usibu biki man asha kaga saboda kada ya rawi ne ya shakka ko kuma wani lokaci ya ce da ke ce nike azabtar ko nike samar da wanda naga nama in same shi da azabarki wa qala li hadhihi anta rahmati ke ko rahmata ce arhabu biki man asha ina jin kan wanda naga dama ne da ke wa li kulli wahida minkuma mil'uha kuma kowace daga cikin ku nayi mata alƙawarin zan cika ta to Allah ka sa muna daga cikin wanda za a cika aljanna ne ba wanda za a cika wuta ba dan sarkin sunayen takallumul janna aljanna kan yi magana an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ma mai ne mun yi shi illa kawai malamin yana yin wani abu yana yin yana yin abun nan ne yana kewaye sibiru yake yi yana kewaye bayan ya faɗi maganganu yanzu ya koya ya talhisi saboda kada mu manta dan an yi wannan duk a can cikin tsakiyar littafin yanzu wanda ake so mu rike sosai kasu nan aljanna na magana aka ce man sa'ala Allah aljannata salasa marratin duk wanda ya roki Allah aljanna so uku kaji malam sani wanda duk ya bude bakin sa ya roki Allah aljanna so uku qalatil janna aljanna da kanta za ta ce Allahumma adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna ko ka shigar da ita aljanna wa man istajara min an-nar salat wanda salatu wanda ne salata marratin wanda ne kuma kariya daga wuta shi ma so uku yana ne Allah ya kare shi daga wuta so uku qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar ya Allah ka tsere da shi daga wuta kaga shi yasa mutum kawai ce ya Allahumma inni Allahumma inni as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar wani ne ma ka faɗi mana mallan awaka mai sauƙin nan yawa kaga wannan ya fi sauƙi dan a'udhu a'udhu ka Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar ya fi ya fi mana sauƙi ya fi yawa mallan sai sai za ka ne ko ina ne garaba ba take Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار saboda na nesan nan da suka ce wannan ya fi sauƙi mutum ya faɗi to in mutum ya yi so uku aljanna za ta taya shi roƙon kanta Allah ya bashi Allah ya shigar da shi ita ita kuma wuta ta taya shi neman kariya Allah ka kare shi daga gare ni wannan ko baka ji komi ba yau ko ba abin da ka rike sai nan ya isa ya ka in ka samu wannan ka samu babban makami وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كجي wanda kuma aka zo wannan ya dan fi yawa sai sa aka fara kawo mai sauki wanda suka san su yanzu nan zamu raba ne wanda suka girman to su mun ba su na farko duk wanda ke kasa da ni ko shi wannan zai yi saboda kai za a ba da wajibul wazi wanda ya san ya girma kawai ya huta ya dauki wanda shi ya sani ka je ka dauda farko malam sani da je zai ya gira wato ya dauki na farkon nan amma duk wanda ke kasa da jiji shi wanda zai rika yi ko kuma ya dabi eh saboda ka bata ba su duba in wata ta gano wanda ta girman to ga nata na farko in na girme ki to na kasa saboda ka yi zuwa ta ba ko wata girma ba ta yi tsalle ta ce ta girma ita ba bari ta tau da farko tunda ya fi sauki an abi hurairah radiyallahu anhu an samo daga abu hurairah qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mastajara abdun minan nar sab'a marratin babu wani bawa da zai roki Allah ya kare shi daga wuta ya fadi so bakwai haka kai so bakwai illa qalatin la fa sai ita kanta wutar ta ce ya rabbi inna abdaka fulanan istajara minni fa ajirhu ya Allah bawanka wane ko baiwarka wance ta nemi kariyarka daga gare ni cewa ka kare shi daga gare ni ya Allah ka kare shi wala sa'ala abdun anil jannati sab'a marratin babu wani bawa da zai roki Allah aljanna shi kuma ya faɗi so bakwai illa qalatil janna face aljanna ta ce ya rabbi inna abdaka fulanan sa'alani ya Allah bawanka wane ko baiwarka wance tana roƙona tana cewa ka bata ni ko ka bashi fa adkhilhu aljanna ya Allah ka shigar da shi aljanna to yanzu jama'a mun yi wasa da wannan saboda haka kada mu yi wasa da maganar nan kun ga shi littafin ya rufe da shi saboda haka yanzu misali idan ka tashi sai ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar kai so bakwai kaga ba ka ƙara wancan bane kawai kai sauki in kuma sai sa aka zo wani wurin ma aka ce idan kai sallah asuba ka ce Allahumma ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar har so bakwai in ka samu kariya daga can baka je can ba ai kana can da magariba ba ka ƙara ni na fi jin daɗin kai duka biyu ko kai wancan kace in ka ma dau wannan kawai Allahumma inna as'aluka aljanna wa astajiru bika minan nar wato abinda ke hala mu yi na farko shedan na biyu rashin sanin muhimmancin abu domin idan kai sallar asuba ko kai sallar magariba wurin wa zaka ina zaka mi kake so to kaji ko sai gado to idan kana tunanin ka je wurin wani ne ka samu ka riga ka yanke shi tunda ka zo wurin mai duka yanzu gaban shi kake idan wani ke nema wurin ka ce sa za ka yi sauri don ka je ka samu ba shi ke nema ba zai je dawo to me matsala ka saki jikinka a bauta Allah in kana yi ka saki jikinka da asuba ne da daddare ne da magariba ne zuwa isha'i kana cikin masallaci ka saki jikinka kawai baka da wani abu ba wurin Allah ka zo shi zai baka daman yin waɗannan abubuwan lokacin da ka shigo masallaci dama ka dage akan wannan abubuwan suka kawo ko riga kun yi fada da shi dan barin ka zai tafi neman nawa da tan to ba sai ka samu ba kai ta tura wannan kayan kafin ya dawo ka kwace wai sai dai ga wallahi da ba ku babu abun nan muhimmanci ko in ce ba abun nan muhimmanci saboda mu samu ta dalilin wannan Allah ya taimake mu mu tsira ba jin dadin da za a yi a duniyan nan a je a shiga wuta a tuna da shi ba wahalar da za a sha a duniyan nan a je a shiga aljanna kuma tana da wannan wahala babu ita abadan ya fito ko ma ja'a fi adadi sufufi ahli aljanna abin da yazo game da adadin sahun yan aljanna yawan su an buraida qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahu sahu Allah ka sa muna cikin sahunna Allah kada kada ka sa a lissafa sahunnan ba mu ciki adadin sahun yan aljanna da za su yi sahu su shiga aljanna lokacin da za su shiga aljanna sahu nawa ne ahlul jannati 20 wa mi'ati saff yan aljanna sahu ne har 120 ko 80 minha min hadhihi al umma la hawla wala quwwata illa billah ya rabb Allah ka taimake mu dan aljanna idan za su shiga aljanna duka sahun su su 120 ne sahu 120 malam sadi tsaya kai kaji nan inda ba kama su bane dan aljanna sahu sahu su sahu 120 ne gaba ɗaya wanda za su shiga aljanna daga cikin ɗarin nan sahu 80 daga al'umman manzon Allah ne ku auna ku gani sahu 120 sahu tamanin al'umman manzon Allah ne wa arba'una min sa'iril umam arba'in sune sauran al'ummomi mu sahun al'umman manzon Allah tamanin a cikin ɗari da ashirin a ɗaya bai tamanin saura arba'in al'umman manzon Allah ne sahu tamanin wancan al'umman sahu arba'in amma ya jama'a kun ga sahu tamanin ɗin nan in ba ni ciki ba ka ciki ba ki ciki da an yi su da ba a yi su ba da tsaye ne saboda haka babban abu mai ta roƙon Allah Allah ya sa muna cikin sahun nan a ina muke a ina kake a ina kike muna dai cikin sahun nan ha ba Allah mu tafi mu je tafiya kawai ko sahu 80 to yau ka ji sahu 80 a ce ma malam mutum bai ciki akwai masifar da ta wuce wannan sauran al'umma sahu 40 wannan shine karshen littafi al-khatima karshe yace hala ma ta yassara li ay kasbuhu wa jam'uhu fi hadha al-mawdu mala yace wannan shine abin da Allah ya saukake min ya hore min in rubuta shi in tattara shi akan wannan mawdu'i wa as'alullaha azza wa jalla ina roƙon Allah mai daukaka mai buwa da daukaka an yadda alahu sababa hidayatin wa ta'atin ya zama wannan littafi ya zama dalilin shiriya ne ya zama dalilin da'a wa an yataqabbalahu minni ina fata Allah ya karɓi wannan aiki da malam yayi ina fata Allah saka maka da alkhairi mu ma zaman da muka yi tun daga farko akwai wanda yadda ne karatun nan haka shi ma yazo yau ne darasi na 40 da tara to haka shi ma 40 da tara nan wani kaza wani kaza duka gaba ɗaya da wanda aka fara da shi da wanda ya zo a tsakiya da wanda ya ji a farko da wanda ya ji a tsakiya da wanda ya ji a ƙarshe muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya samu musharaka cikin lada da sarki sunayen Allah sa wannan ya zama dalilin tsiran mu da sarki sunayen yadda muka yi magana aljannan nan muka yi magana wuta Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna ka kare mu daga shiga wuta wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim kuma Allah ya sa wannan mun yi tsantsa da neman yarda Allah innahu sami'ud du'a Allah tabaraka wa ta'ala shine mai karban du'a to an dai matsa kan amma ya hakuri mun gama insha Allah ta'ala wannan littafi ya kare saboda haka daga yau insha Allah mun gama shi na roƙon Allah ya taimake mu gobe in Allah ya sa muna raye za mu koma cikin tafsirin mu inda muka tsaya cikin suratul mu'minun insha Allah ta'ala na fata Allah ya taimake mu na na sai kare da kwanan wata wani ma to yau yau ne muka ce ma 21 ko karatu na biyu don da biyu da ɗaya ne ma na yana riga na duba to shi ke rago subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونفس ضمائرنا وهدئ اخلاقنا وقو ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه فينا وتوفنا عن صراط عنا واحفرنا في ذمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين